dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya halicci garuruwa ya tanadi mutane a kowane gari irin waɗanda yake buƙatan ya ajiye a wannan gari ya kuma yi mutane ƙabilu daban-daban ya fifita wani yare sama, wasu, sama da wasu yaruka kamar yadda ya fifita larabci bisa kowane yare domin ya saukar da alkur'ani biyayyen littafi da wannan yare mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala yana zartar da abun da ya ga dama a lokacin da ya ga dama yana daga cikin rukuni na imani imani da hukuncin Allah da abun da ya zartar ko da ya yi daɗi ko bai daɗi ba mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya da fiyayyen addini wadda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da addinin da annabawa suka yi shine addinin musulunci ya isar da sakon Allah bai rage komai ba Allah ya yi shi balarabe mahaifarsa Makka inda ya yi hijira Madina ya tabbatar da falalan mutanen Makka ya kuma tabbatar da falalan mutanen Madina ya kuma tabbatar da falalan garin Makka ya tabbatar da falalan garin Madina ya tabbatar da cewa lalle Allah ya zaɓi mutanen waɗannan garuruwa guda biyu ta hanyar halitta su a wannan garuruwa da kuma ajiye su a wannan ya kuma yi addu'a gare su da ‘ya'yansu da jikokinsu da ‘ya'yan ‘ya'yansu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. Wannan hudubar tana tunatar da mu ne akan maganan kame baki akan abun da mutum bai sani ba. Abun da ya sa wannan ya biyo baya shine ya kamata mu lura da annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a makka sannan ya rayu a makka Allah ya aiko shi da saƙo wanda ya fi kowane saƙo ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya samu kalubale daga mutanen makka don haka Allah ya umarce shi da hijira zuwa ga madina ya kaure ya koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne mutanen makka larabawa ne duk wanda ka gaba balarabe ba sai dai in zuwa yi da ya kaure ya koma madina ya ci gaba da isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kariya da karɓuwa daga gurin ƙabilun madina sannan da an sarawa mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce laulal hijiratu da kuntu muri'an minal ansar da ba don hijira ba da na zama mutum daga cikin ansarawa domin ya zama tamkar shi aifaffen madina ne sannan ya haramta madina kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka ma'ana makka haram ce madina haram ne annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ya ma'ashar al'ansar ya ku taron ansarawa ma'ana mutanen madina musulmai wanda suka karbi annabi sallallahu alaihi sallam amma tar zauna yanzu ba za ku yadda ba an yarji an nasu bishati wal ba'id mutane su samu raƙuma da tumaki وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم ko kuma ku zamanto manzon Allah shine naku kun koma da shi suka ce radina billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma arham lil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah kai rahama ga ansarawa da ƴaƴan ansarawa da ƴaƴan ƴaƴan ansarawa sune jikokin su har zuwa yanzu suna nan sune mutanen Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka fatahu Makka mutanen Makka sun taru da yawa ma basu musulunta ba a lokacin Larabawan Makka wanda da suka kore shi yace ya ahla makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum ya ku mutanen makka me kuke tsammanin yau zan yi da ku domin ranan ya shigo shike da karfi ba su da karfi sojojinsa su suke da karfi da makami in ya ce a kashe su za a iya kashewa ya ce mai kuke tsammanin zan yi sai suka ce khairan akun karim wa ibnu akhin karim suka ce muna tsammanin alkhairi gare ka ya kai dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja sai ce aqulu lakum misla ma qala akhi yusuf izhabu fa antum tulaqa na yafe muku duk abun da kuka yi yace ina usman bin talha min bani sa'ida usman dan dan abun dan talha daga cikin kabilar bani sa'ida yace a karɓo mabudin ɗakin ka'aba aka karɓo ya buɗe ya gani ya rusa gumakan ciki aka tsarkake ka'aba daga gumaka bayan an gama wannan yace ila Usman bin Talha yace ga wannan makullin na ba ku shi ila yaumil qiyamati babu mai kwacewa daga hannun zuriyar ku sai azzalimi don haka ya bashi har yau su suke canja rigan ɗakin ka'aba kuma makullin ɗakin ka'aba yana cikin zuriyar su wato jikokinsu waɗannan mutane su ne mutanen makka su ne larabawan makka Allah shi ne wanda ya halicci kaba ya yi shi a makka ya kuma zaɓi mutanen da suka cancanta su rayu a gindin kaba mu kuma ya yi mu a najeriya domin nan muka cancanta wasu a nijar wasu a amerika wasu a asia kasashe daban-daban kowa da inda ya dace haka Allah ya ajiye shi wanda suka bi cancanta da guri kaza su suka bi cancanta da guri kaza wanda suka fi cancanta su zama masu hidiman ɗakin kaba su suka fi cancanta su ne larabawa kuma su ya ajiye a gurin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani ya ati rajulun min alhabasha dussuwaikatain ya hadimul ka'aba ya qata'uha hajaran hajaran laka anni anzuru ilayhi al'an wani mutum zai zo a ƙarshen zamani zai rusa ɗakin Ka'aba daga ƙasar Habasha wannan mutumin zai zo ƙasar Ethiopia kenan sunansa Zusuwai Katain saboda yana da sharaba manya-manya ko kuma yana da dunduniya masu girma yace gashi nan kaman ina ganin sa yanzu domin Allah ya nuna masa mutumin tun a wancan lokacin yace ina ganin sa a yanzu dinnan zai zo ya rusa ɗakin Ka'aba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rusa dakin Ka'aba kafin tashin alkiyama amma babu wanda zai mika ta a rusa ta sai musulmai to wayannan maganganu abin da yasa muka kawo su shine a takaice muka kawo su don mu waiwayar da mutane zuwa ga abin da ya faru a aikin hajjin bana na abin da Allah ya kaddara na alqada wal qadar tun kafin a halicci sama da ƙasa Allah ya san wannan abin zai faru sannan bayan haka Allah ya halicci wanda suka cancanta su zama su ne a gindin Ka'aba sannan duk wani makiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da wannan gurin ko da musulmi yake kiran kansa balle kabiri zalla wanda bai yarda da musulunci ba shi ma yana gaba da wannan gurin duk ta inda zai ja hankalinka kai ma ka taya shi wajen gaba da wannan gurin kuma zai yi sai gashi abu ya faru mutane sun rasu ba tare da ganganci ba haka Allah ya kaddara haka ya faru wanda yake gurin bai isa ce maka ga dalili guda ɗaya wanda ya yi wannan sanadin faruwar wannan mutuwar mutane kuma duk wanda zai iya aunawa iya gurin bayan abun ya faru mun je gurin washe gari mun sake komawa washe gari mun ga gurin yake duk yadda gurin yadda yake adadin yawan mutuwar bai kai a ce adadin ya kai haka ba koma mai faru a gurin amma da ke Allah ya yi sai sun mutu a wannan gurin adadin ya kai haka wasu ma har yau ba a ga gawawakin su ba kuma ba a san a ina suke annabi sallallahu alaihi wasallam wata dabba ta yi yunkuri ta yi tutsu da wani sahabi ranar arba yana faduwa wuyansa ya karye ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayn fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya ku wanke shi da ruwa da magariya ku sanya masa likkafani da tufafin da suke jikinsa na ihrami ku gunne shi da wannan tufafin ranar tashin alkiyama zai tashi yana talbiya labbaik allahumma labbaik makabartan alhazai daban take tun kafin wannan abun ya faru akwai makabartan alhazai a gefen mina saboda su ranar tashin alkiyama za su tashi suna labbaik allahumma labbaik duk wanda ya rasu yana cikin ihrami wannan makabartan ake binne shi wannan abu da ya faru wani abu ne wanda Allah ya tsara don ya ɗaukaka darajar wa'inda yake so ya ɗaukaka su duk wanda kasancewa ya rasu a wannan gurin in dai ka san shi ka tambayi labarin waɗanda suka yi mu'amala da shi yawancin wanda zaka ji labarin ya rasu a wannan gurin in dai ka san shi zaka ji a ce kai wani mutumin kirki ne abin da aka sani kenan a rayuwarsa don haka Allah ya ɗaga darajar su don su samu wata falala amma sai makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makiya addinin musulunci suka rinka yada labarai cikin social media ta ko ta wani irin kafafe YouTube a Facebook a WhatsApp a a menene sai musulmai adul suna suka yi musharaka da su suna taya su a lalle taudiya ta yi kuskure a lalle abun da aka yi ba daidai ba a lalle a rinka tarayya wajen aikin haji a a a daina yin jifan shaidan ranan a a wasu ma suka ce kawai a rinka yin yanka a daina yin jifan shaidan ka ji wani karewar lalacewa wani yana faɗa da addinin musulunci ya ku musulmai abin da muke so mu faɗa anan shine wannan abin da ya faru bai dace ya zama mabuɗin suka ga gurin da Allah ya sanya shine alƙiblan dukkan musulman duniya ba ya kamata ku lura da wannan idan da kuka soki ƙororuwanku a addinance to kun rusa kanku da kanku kun kashe kanku da kanku yaya wasu za su jefa magana ku biye su ku rinka tarayya da su cikin irin wa'annan abubuwa na wuce gurin da awa ɗaya ko ƙasa da haka abun ranar ya faru tawagar mu mun wuce gurin da bai wuce awa ɗaya ba amma wallahi babu wanda ya isa ya faɗi labarin menene hakikanin abin da ya faru mun wuce gurin da awa ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka wanda yake gurin abun ya ritsa da shi akwai su ko a garin nan akwai wani yanzu haka har yanzu akwai rauni a kafarsa amma bai isa ya faɗi hakikanin menene ya faru ba to amma me yasa musulmai ba za su kame bakin su su yi kyakkyawan zato ga mutanen da Allah ya halicce su don kula da ɗakin Ka'aba ba mun yadda a siyasance kowane mutum zai iya yin daidai zai iya yin kuskure amma bai kamata ka fake da kuskuren siyasar wani ka rinka sukan addinin musulunci a fakaice ba lalle hukumar saudiya in ta yi kuskure a siyasance wannan wata harka ce ta siyasar duniya wannan ba shi muke magana ba amma kar hakan ya ba da daman ka soki addinin musulunci ko wani harka na addinin musulunci don fakewar gabarka da su a siyasance kar kuma ka fake da wata aƙida da kake da ita ta rusa addinin musulunci ka soki wa ibada ko gurin ibada ko ƙasa wanda suke biladil haramai sallah a garin makka a cikin haramin makka ana ninninka shi dubu ɗari sama da kowane guri a madina ana ninka shi sau dubu babu inda ake da wannan ninke-ninken sai wannan gurin sai masjidul aqsa wanda ake ninka shi sau ɗari biyar sai ku musulmai kullum in za mu yi sallah can muke fuskanta in za mu karanta alkur'ani can muke fuskanta in za mu yi addu'a can muke fuskanta in za mu yi sujjada ta tilawan alkur'ani can muke fuskanta sai suka suna wajen saudiya suna nesa lokacin da abun ya faru amma suka samu dama na kirgo abun da ya faru shekarun baya da kaza da kaza da wasu analysis na wanda suke na gaskiya da na ƙarya suka hada da ku ko kuma sai kuka yi tarayya da su eh lalle mun gansu abun kan gaskiya ne kun gamsu da maganar mutanen yau kun rasa gamsuwa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allahumma rahamni al-ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar ba ku tunani kun gamsu da maganar waɗansu kun manta yafiyar da manzon Allah yi wa mutanen Makka kun gamsu da maganar wayansu kun manta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Usman bin Talha yace ka rike makullin Kaaba zuriyan ku su rike ila yaumil qiyamati ba wanda zai karbe shi sai sai azzalumi yaya za ku yi tarayya da makiya addinin musulunci makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sukan biladil haramain ya kamata ku mai da hankali ya kamata mu rinka nisuwa duk abin da ya faru ko akan malami ko akan shugaba ko akan wanda ya san addini ko akan wanda yake hidima wa addini balle manya manyan garuruwan da da su muke gadara ran da aka ce makka ta samu matsala duk duniyar musulmai ta samu matsala to ya za ku rinka taya musu wa'inda suke makiya addinin musulunci wajen yada labari mummuna akan makka wajen yada labari mummuna akan madina abin da nake nufi ba ina nufin mutane maka ba su yin kuskure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un bai ware banda makka banda madina ba amma ya ce wa khairul khata'in at-tawwabun ku je ku duba abin da suke yi kai duk ka duba nisan daga makka zuwa filin arfa ya fi daga nan zuwa fadan a yadda ni nake gani amma in kana tafiya ruwan sanyi zaka rinka sha duk inda ka matsa ruwa kake so ka sha ruwan sanyi zaka sha kuma duk inda kake gefen hanya akwai banɗaki duk don alhaji ya ji daɗi amma duk sai mu manta da wannan kai na taɓa tina akwai lokacin da wani mutum ɗan adamawa ne a nan a nan Najeriya ɗan adamawa ne aka yi wani kuskure a cikin wani harka na aikin haji sai muka zauna sai muka yi magana sai aka ce a akai akai observation mana wallahi shi ne ya kai wannan abun aka gyara ba a sake yi ba a duniya dan adamawa ne ba a san shi ba ba a san waye shi ba amma da ya kai gyara ya ce muna ganin akwai kuskure a bangaren kaza alhali za su samu matsala kaza daga lokacin aka soke wannan abun aka kuma daina yin me yasa in ka ga kuskure ba za ka kai gyara ba sai ka yi tarayya da makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sukan biladul haramaini kuma ka zo ka kabbara kana fuskantar gurin za ka yi sallah ya ku jama'a a mai da hankali a sani cewa abun da ya faru wani al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala na daga darajar wa'inda Allah ya karbi rayuwarsu kun manta cewa a jihohinmu a garuruwanmu muka rinka daukan bindigogi muna kashe kanmu kun manta wannan a cikin wa'innan kwanakin ba mu muke daukan bindigogi muna kashe kanmu ba ya ba ma bada wannan labarin a duniya sai labarin abun da Allah ya aiko na mutuwar wasu bayin Allah don ya daga darajar su shine abun labari don a soki Makka ko a soki Madina amma karan bindigogi da bama bamai wannan ba a maganar su mun haƙura ba za mu faɗe su ba kai tilka idan qismatun biza ya kamata mu mai da hankali musulmai karfa bakin mu ya kai mu wuta ba karfa bakin mu ya kai mu wuta ba ku tuna wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuffa alayka hada da ya ga wa mu'az bin jabal ka kame harkanka ba ka kame alƙalamin ka wajen rubutu ka kame hansar ɗinka wajen tura abin da kake turawa fa ka lura da wannan fa da haka mu ji tsoron Allah abin da ya faru ya faru da nufin Allah da sanin Allah kabla khalqi samawati wal ard kuma ya faru yayi daidai babu kuskure cikin abin da ya faru lallai ne Allah yayi haka kyautata zato da muke ga Allah subhanahu wataala Allah ya nufin daga darajar wa'annan bayin Allah ne Allah ya gafarta musu mu kuma in mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta wa iyayen mu wanda suke rashe ya hada mu da su gidan aljanna mu kame harce mu gyara ayyuka mu zauna lafiya mu nemi zaman lafiya da nutsuwa a gurin Allah subhanahu wataala mu daina mu daina zarbabiya a cikin addinin musulunci mu daina fadin abun da bamu da ilimi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kai ko ka san abu in zai kawo dalilin fitina in dai ba yana daga cikin usulul din ba ya halatta in ji malamai kayi hakuri akan sa zuwa lokacin da ya dace amma in abu ne wanda yake na usuluddin abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi babu sassauci babu karkautawa wajibi ne sanar da mutane aqida sanar da mutane tauhidi sanar da mutane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cikin wannan shine ake samun zaman lafiya ake samun nutsuwa ake samun kwanciyar hankali ake samun bunƙasar tattalin arziki mu san wannan mu gyara abin da muke yi wanda ba daidai ba mu bar abin da ba yake na kurakurai da tarayya da waɗanda suke ba su san ba su da manufa a cikin tsarin duniya ba su da manufa a cikin tsarin lahira mu zamanto masu manufa a duniyar mu mu zamanto masu manufa cewa muna so mu ci nasara a lahira Allah subhanahu wataala ya taimake mu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية الله للأوائل والأواخر قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله في أقوالكم فاتقوا الله في إشاعات الأخبار فاتقوا الله عباد الله كفوا ألسنتكم عباد الله واعلموا أن الله سيحاسبكم عن كل ما ذكرتم ستكتب شهادتهم ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون فاتقوا الله في أقوالكم واتقوا الله في أفعالكم وأخلصوا نياتكم فيما تقولون وفيما تفعلون وفيما تذكرون وفيما تتجاولون وفي كل شيء فاتقوا الله وأخلصوا النية لله والتزموا كتاب الله جل من قائل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة وفق منهج سلف هذه الأمة افهموا كتاب الله وسنة رسول الله وفق فهم سلف هذه الأمة لأن الأمن والسلامة في هذا الأمر والله إنما الأمن والسلامة يكون في التمسك بالعقيدة الصحيحة السليمة ثم التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله كونوا أمة وسطا عباد الله لا غلو فيكم ولا جفاء فاتقوا الله عباد الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أقول ما تسمعون عباد الله اعلموا أن الله أمركم, أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ثبت أقدامنا على منهج رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ومن علينا بتلاوة كتابك والعمل به إنك على كل شيء قدير واحفظ بلاد الحرمين يا حي يا قيوم اللهم احفظ بلاد الحرمين يا حي يا قيوم اللهم احفظ لنا مكة والمدينة يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلادنا وبلاد, المسل وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل علينا بركة من عندك في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واللهم وفق أولياء أمورنا إنك على كل شيء قدير اللهم وفقهم لما يكون خيرا لرعيتهم يا ذا الجلال والإكرام وبما يكون خيرا لنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا ومجتمعاتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا مع ذرياتنا من كل سوء ومن كل شر ونعوذ بك من شر آخر الزمان ومن زلات آخر الزمان وثبت أقدامنا على الأكيدة الصحيحة السليمة ومنهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وثبت أقدام أبنائنا وبناتنا ومن على بناتنا بالحياء والحجاب والخشمة والثمار إنك على كل شيء قدير وأعنا على تربيتهم تربية إسلامية مباركة يا ذا الجلال والإكرام وثبت أقدامنا على ما يكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا على ما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا برحمتك إنا نسألك الخير كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم خيرا لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأيدهم لما يكون خيرا لنا ولديننا ومجتمعاتنا إنك على كل شيء قدير ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم